أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بك مرسادوا أو أن مسلاتي ميتانا البركة مسجد خلفاء الراشدين دنتي قباد كراتمنا موطأة إمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى wannan shine majalisinmu na goma sha bakwai a cikin karatun wannan littafin muna biyu ga watan ko uku ga watan safar hijira daga garin maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan bakwai a kalandar bature 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun zo ƙarshen babi wanda yake mana bayani na al'amalu fi husnil janaba abinda ake yi na daga wankan janaba bala ya kawo mana riwayoyi wanda suke mana bayani akan abin da ya zamanto wajibi ga wanda janaba ta same shi haka kuma da abin da ya dace ko ta yaya ko yadda za ya yi wanka wala ya kawo mana hadisin aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta wanda take mana bayani yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin wanka kamar riwaya wadda ta zo na jinkirta wanke kafa da yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da arwalla wadda yake kasancewa mun yi bayani akan menene maksadin shi aljanaba shine a gama dukkan jiki da ruwa amma da ya kasance da niyya kuma mun kawo riwayoyi ta Aisha da abinda Abdullahi bin Umar ya kasance yana yi shi ma ba haka ba ya ji ne daga bakin il'uwar shi ko kuma daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne yanda yake yin wanka kinan sai ga kayi yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan ita ce wadda take siga sigatu tafdil aw al kamala shine yafi kuma shine yahi cancanta lokacin da mutum ya tashi yin wankan shi na janaba to yayi wannan siga wadda aka rawaito wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi kuma malam da karshe like mana da wani asar ko wani hadisi da wani asar na Aisha yarda Allah shi tabbata a gare da wanda take ce cewa ba wai sai mace ba mai kitso ba duk lokacin da janaba ta kama ta sai ta warware wannan kitson ba a za ta kamfaci ruwa ta zuba a kanta amma dai za ta murza na yadda ruwan zai taba fatar kanta ta wadatas ba dora mata ba jijjana ba ba sai ta wanke kanta ba wallahu ta'ala alam insha Allah yau za mu tashi sabon babi wanda yake mana bayani akan wajibul ghusli idan taqal khittanani babi wanda zai mana bayani akan lalle wanka na janaba yana kasancewa wajibi ga wanda kaciya biyu ta haɗu ɓangaren gaban namiji da gaban mace suka haɗu to wannan wajibi ne a yi wanka ko da mutum bai hutar da wani abu ba to wajibi ne ya yi wanka a ga wannan ya samu asali ne da matsala wadda ake da sabani harkon al'amari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani yake cewa alma'u min alma abinda yake wajabta ruwa shine hutar wani ruwa daga jikinka idan ba a samu ba hutar ruwa ba babu hira a ce wanka ya zamanto wajibi a kanka to shine nan malam ya kawo mana saboda wannan shine karshen abin da aka samu hukuncin da manzo Allah ko fatawar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi lalle duk da kasancewar da kai wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce akan a'a ai wanka kamar su Uthman wanka bai wajabtuwa sai idan mutum ya hutar da ruwa daga gaban shi ma dama mutum bai hutar da ruwa daga gaban shi ba to babu hira wanka dai wada mafi rinjaye wadda da yawa ko kuma wadda dukkan sahabbai suka tai akan ta da yawa daga cikin su wanda suke kan waccan fatawar sun yi tarafi sun dawo akan wannan fatawar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai an samu saduwar gaban mace da namiji to tabbas wanka ya zamanto wajibi ko da wani abu bai fito ba to shine malam ya buga mana babi anan wajibi ne a yi wanka idan kaciya biyu alkhittan shine kaciya kaciya biyu idan suka haɗu to wajibi ne a yi wanka kenan wanka yana zamantarwa wajibi a wannan halin حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أو عثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وأنا حديث دقى يحيى دقى مالك دقى ابن شهاب شيني الزهري daga sa'id bin al-musayyib yarda Allah rahimahullahu ta'ala daga Umar bin al-Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa Umar bin al-Khattab da Uthman bin Affan da Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallama dukkan su wannan sahabban guda uku sun kasance suna faɗa idan masal khittanul khittana idan gaban namiji ya haɗu da gaban mace faqad wajaba al-ghuslu tabbas wanka ya zamanto wajibi وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الخروج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها إذا, زاوج إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل wannan hadisin daga yahya bin yahya laisi daga malik daga abin nadar abin nadar shine salim bin abi umayya al-qurashi at-taymi wanda ya mutu shekara ta 129 daga hijira daga garin makka zuwa madina sika ne kamar yadda ibn hajar ya ambace shi a cikin taqribut tahdhib kuma sabtun lakin nahu yursil ahyanan yana yana yana irsalin hadisi yana rafa'a yana shahi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai hadisi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa daga Abu Salma bin an an an abi Salmata bin Abdurrahman bin Auf Abu Salma bin Abdurrahman bin Auf bin Al-Harith bin Zuhra bin Kilab al-Qurashi az-Zuhri al-Madani wanda ya mutu shekara ta 93 da hijira daga garin Makka zuwa Madina yana cikin tabaka na uku na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sikani kuma yana da yawan hadisai daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi ko yana da yawan hadisai wanda ya rawaito daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dan dan dan dan dan Abdurrahman bin Auf ne shine ake kiran shi da Abu Salma qala yake cewa sa'altu Aisha na tambaye Aisha ummul mu'minina uwan mummune as-siddiqa bintu as-siddiqa yarda Allah shi tabbata a gare ta abinda nake ce mata nake ce mata ma yujibul ghusl yake uwan mummunai menene yake wajabta wanka lokacin da shi abu salma ya yi wa aisha wannan magana yaro ne sarai maka hanki ya ji a bakin manya ana cewa kaza idan ya kama wani yana iya sanya shi wanka su kuma suna da alaƙa makusanciya tare da aisha ko almajiran aisha ne yarda allah shi tabbata a gare ta bai san ba dawon garin ba amma dai ya zo ya tambaye aisha miye yake wajabta wanka abinda yake wajabta wanka suna da yawa amma dai aisha siyakin maganar shi ta san ina ya dosa shine kenan maganar shi menene yake wajabta wanka aisha take cewa ma misluka hal tadri ma misluka ya aba salma sai take cewa shin ka san menene kwatankwacinka ya kai aba salma sai take ce mai masarul furush masarul alfarush kamar misalin ɗan tsako ne ya ce yasma'u ta ce yasma'u dikata ta surhu fa yasurhu ya ce yana jin zakara yana cera shi ma sai ya ringa yi sai ya ringa wannan sai ya ringa kukan shi tunda shi ba cera yake yi ba kinan kai baka san ba dawo garin baka san ba ina aka sa gaba kaga wannan misali ne ne ya fahimci ina aka sa gaba ya ji menene Abu Salma ya ji manya suna hira shi ma sai ya dauko wannan hira sai yake tambaya menene yake wajen ta gaban ka kaga idan ka dauki misalin da Aisha ta buga ni misalin dan tsako ne da shi da zakara ya ji zakara yana yana yana yana kirkira shi kuma dan tsako da ya ji shi ma yake amsawa ya san meye ake yi bai san ba menene ake yi ba ya take cewa misalin ka ya kai a salma misalin dan tsako ne sai take ce me to abin amma dai tunda mas'ala ce ta ilimi ko da yaro ya zo ya tambaya sabida gaba sabida ya rike ya auhanar da wani ba ne ba a haramta me ba ilimi ba sai take ce me idza jawazul khitanu al khitana faqad wajaba al ghusl in dai gaban namiji ya shiga cikin gaban mace to tabbas wanka ya riga ya waje ba ta haramta min ilimin ba amma dai bai san ba ina aka sa gaba shi sanya malaman hadisi suka ce yuhtamala shi abu salma bai kai munzalin ba bai kai ba lam yablu ba haddal jima bai kai ba namijin da zai iya gaba da gaba ba da mace ba shi sanya da ya zo ya tambaya aisha he take mai wannan misalin wasu daga cikin malumai suka ce a'a ai kan ma ka ce wani abu abu salma a wannan lokacin da yake tambaya aisha wannan mas'alar bai balaga ba yaro ne sarai ma karami da shi kuma mas'ala ta ilimi ba a haramta wa yaro ko bai san ba ina aka sa a haɗi mai wata rana zai mai amfani zai shi sanya abu salma ya ji manya suna irin wannan maganganun a miye yake wajabta wanka saboda matsala ce wadda cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sabani mai yawa zan mu karanta hadisi na gaba zai ka gani zai tabbatar maka lalle da akwai sabani akan wannan matsala to shi da yaji ana wannan ana tattauna wannan matsalar cikin manya cikin latijawa yazo yake tambaya Aisha Aisha take buga mai wannan misalin kai menene ma a cikin maza in ba kamar dan tsako ba da aka bar wannan hira amma dai ga ilimin in dai aka samu alaƙa tsakankanin gaban namiji da mace to tabbas ko da ba a hutar da wani abu ba wanka ya zamanto wajibi sawa'un ga namijin haka ita ma ga mace sai hadisi na gaba malik ya cewa haddathani an malikin an yahya bin sa'id an sa'id bin musayyib anna aba musa al-ash'ari an anna aba musa al-ash'ari ata aisha zawjan nabiy sallallahu alayhi wa sallama fa qala laha laqad shaqqa alayya ikhtilafu ashab an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fi amrin إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى العشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا وانا حديث دقى يحيى بن يحيى الليثي دقى مالك دقى يحيى daga yahya bin sa'id yahya bin sa'id al-ansari an-najjari al-madani al-qadi wanda ya mushi shekara ta 143 an sa'id bin al-musayyib daga sa'id bin al-musayyib ɗaya daga cikin fuqaha'u saba ko ahadu al-asbat al-fuqaha al-kibar wanda mun yi bayani akan shi yake cewa anna aba musa al-ash'ari radiyallahu anhu lalle abu musa al-ash'ari yarda Allah shi tabbata a gare shi ata aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo gun aisha mata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala laha sai yake ce mata laƙar shakka alayyi ikhtilafu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama fi amrin yake cewa lalle wani abu wanda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi sabani akan shi ya mun yauni ya mun kunci yace inni la'azamu an astaqbalaki bihi wannan dalilin yaunin da ya muni ya yi tsanani ya tsananta a kaina saboda sabani ne wanda yake na a zo a gani shi mas'ala ta tsarki mas'ala ce ta gimshikin ibadarka duk ibadar da za ka yi babu tsarki aikin banza kake yi shi san ya ce da kwai sabani mai yawa tsakankanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wata mas'ala wannan mas'ala kuma ta tsananta a kaina ta yi yauni a kaina yace inni la'azamu an astaqbalaki nayi nihin yace na nuhati la'uzim uzima inni la uzima an astaqbalaki bihi yace lalle mas'alar ta girmame ni in zo in tunkare ki dan in nemi fatawa akan ki dan in nemi fatawa a cikin al'amarin abin da muke sabani akan shi la a'zu lalle al'amarin yayi girmame ni dan in zo in tunkare ki in miki tambaya akan wannan mas'ala saboda menene mas'ala ce ta wajibi ne duk wanda zai yi irin wannan tambayar in ba dan addini ba laulal haya a fiddin in ba dan babu kumiya a cikin addini ba ai wannan misala ai ba zo ba wannan masallaci ana tattauna ta ba ya ake yin kaza ya ake yin kaza to shi ma Abu Musa al-Ashari irin wannan abin yake cewa mas'alar ta girmame ni in tunkare ki in nemi fatawa a gurin ki sai dai sabanin yayi girma ya tsananta cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba wanda zai warware mana wannan sabanin sama da ke saboda ke ce kika zamna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon shekara kusan tara kina jin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kuma kina kiyaye abin da yake aikatawa da haka wurin ki muke neman ilimi faqalat ma huwa shi take ce me menene wannan mas'ala tunda dai ka ce abin ya girmame ga in ba dan abin ya sabanin ya kai makurata ba da baka zo ka tambaya ba sai take ce me ma kunta sa'ilan anhu ummaka fasalni anhu duk abin da kake iya zuwa ka tambaye ma'ayyiyarka to ka zo ka tambaye ni shi saboda ni in ma'ayyiyarka ce kuma ma'ayyiyar ma'ayyiyarka ce wa azwajuhu wannan shine tambarin da ubangiji ya yi wa matekun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda za ka iya zaguwa ka tunkari ma'aihiyarka bai maka yauni ba ka zo ka tambaye ta akan shi ba ka zo ka tambaye ni ko ma'aihiyar taka take iyawa ko ita ma ta gaza faɗin maka wani abin ta zo ta tambaye ni saboda ni in uwayenku ne mu in nan uwayenku ne mu matekun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faqala sai abu musa al-ashari yake cewa ar-rajulu yusibu ahlahu mutum ne zai sadu da iyalin shi ya ce sun mayuksilu sannan ya gaza wala yunzil bai hutar da maniyi ba faƙalat sai take cewa iza jawaza al-khittanul khittana faqad wajaba al-ghusl mas'ala ta addini shine in dai aka samu hadaka tsakankanin gaban namiji da na mace to tabbas wanka ya riga ya zamanto wajibi a yi shi wannan ita ce mas'ala kaga ai ya kawo mas'ala yake cewa sabani na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama farkon baban nayi bayani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce ne yake cewa al-ma'u min al-ma abinda yake wajabta wanka shine idan ruwa ya huto daga gaban namiji to shine wannan sabanin wa'an suka tai akan a'a ai in dai wani abu bai huto daga gabanka ba babu hira a ce wanka ya zama wajibi a gare ka ba kuma ga wannan fatawar ta aisha dalilin haka shi abu musa lashari ya zo ya tabbatar menene gaskiyar zance da gun manzan allah sallallahu alaihi wasallama masala wadda wannan hadisin iza jawazul khittanul khittani faqad wajaba al-ghusl ya ta da wancan hadisin al-ma'u min al-ma kidan ba wai madama an samu alaka tsakankanin gaban namiji da mace in dai ya shiga to tabbas wanka ya rigayi ya zamanto wajibi shine malam mai ahdar yake cewa wa muhibul hashafati fil farji yake cewa haduwar ko buwan kan gaban namiji a cikin farjin mace shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wajabta wanka shine izaltaqal khittanu alkhitan faqad wajaba al-ghusl in dai gaban namiji ya shiga cikin gaban mace to tabbas wanka ya riga ya zamanto wajibi shi ne abu musa al'ashari yake cewa la as'alu an haza ahadan ba'daki abadan yace wallahi daga yau ba zan sake tambayar wani ba kan wannan mas'alar har abada ya samu ilimin da yake so kuma ilimi daga wurin wanda ya cancanta a amshe shi ita ce uwan mummune Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta Malik ya ci gaba da cewa wa haddathani an Malik wannan hadisin da muka karanta hadisi ne wanda yake makofi kuma da kwai riwaya wadda ta zo muttasilan ta an kawo shi inda imam bukhari imam muslim afwan ya hutar da hadisi a cikin kitabul haid babu nasful ma'i min al ma'i wa wujubul ghusli bil tiqal al khittanayn ya kawo babi yake cewa babi wanda yake mana bayani akan shahi hukuncin wanka idan mani ya hutu wa mutum yace zuwa ga hukuncin wanka idan dai kaciya guda biyu ta haɗu hadisi ne wanda hadisi mai lamba ta 349 yake cewa haddathani an malik an yahya bin sa'id an abdullah bin ka'b mawla usman bin affan anna mahmud bin labid al-ansari sa'ala zaid bin thabit an ar-rajuli an ar-rajuli yusibu ahlahu thumma yuksil wa la yunzil فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن, إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت wannan hadisin daga yahya bin yahya laisi daga malik daga yahya bin sa'idin al-ansari al-najjari al-madani al-qadi daga abdullahi bin ka'ab al-humairi al-madani al-qurashi daga mahmud bin yake cewa maula usman bin ka'ab bin affan yantaccen bawa ne shi abdullahi bin ka'ab abdullahi bin ka'ab intaccen bawa ne na usman bin affan kuma malaman hadisi sun gaskata shi ana amsa hadisi daga wurin shi yace anna muhammad anna mahmud bin labid al-ansari mahmud bin labid al-ashhadi shine ake kiran shi al-ansari al-ausi al-ashhadi al-madani wanda ya mutu shekara ta 96 da hijira daga garin makka zuwa madina yana suna ɗaya daga cikin kankanan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mafi yawan riwayoyin da aka samu nashi ya rawaito ne daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba daga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba shi ne ne yake cewa mahmud bin labidin al'ansari ya tambaye sa'ala zai da bin thabitin an rajul yusibu ahlahu thumma yuksil wala yunzil ya tambaye zaid bin thabit al'ansari wanda ya musu shekara ta 45 da hijira da garin makka zuwa madina sahabi ne wanda yake shahararre wanda ya hada mana alqur'ani wanda yana ɗaya daga cikin marubuta alqur'ani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai hayya kai ma ana cewa zaid bin sabitin min ar-rasikhina fil ilmi sune wanda Allah ba su baiwa ta ilimi ake kiransa ar-rasikhina wanda can ubangiji yake bayyana mana a harkon suratu ali imran war-rasikhuna fil ilmi kaga wanda suka yi linkaya cikin ilimi wanda suke ar-rasikhina yace war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albaba yake cewa na tambaye zaidu bin thabit akan mutumin da zai sadu da iyallan shi ya gaza hutar da wani abu lokacin da ya sadu da su yayi ya nemi biyan bukata amma dai bai hutar da komai ba shine yake cewa sun mai yuksil ya gaza ya yi rauni ya gaza hutar da wani abu daga gaban shi faƙala zaidun sai zaidu bin thabit ne yake cewa ya ga tasiru abin da yake wajibi a kan shi shi ne ya yi wanka kaga ai ya kawo bai hutar da wani abu ba tun da ya riga ya sanya to wajibi ne sai ya yi wanka shi sanya ne yake cewa ya ka tasiru ai abin da yake hukuncin shi ne tun da dai gaban shi da gaban macen sun riga ya sun hadu to wajibi ne sai ya yi wanka faƙala lahu mahmud sai mahmud bin labid al'ansari yake cewa inna ubayya bin ka'abin lalle ubayya bin ka'ab bin qais bin ubaid bin zaid bin muawiya bin amr bin malik al'ansari an-najjari al-khazraji al-madani wanda ya mutu shekara ta 19 a wata wata shekara ta 20 da hijira daga garin makka zuwa madina yana ɗaya daga cikin manya-manyan ko masu fadala daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa abinda mu muka ji ubayy bin ka'ab yana faɗa ko kuma fatawa wadda ubayy bin ka'ab yayi shine kana la yaral ghusla baya ganin wanda ya sadu da iyallan shi bai hutar da maniyi ba wanka ya zamanto wajibi a gare shi faƙala lahu zaidu bin sabit zaidu bin sabit yake cewa shi labid shi yake cewa muhammad bin labid al-ansari inna ubayy bin ka'ab naza an zalika qabla an yamuta ai ubayy bin ka'ab ya dawo akan wannan fatawar da yayi kamun Allah mai cikawa ya bar wannan duniya saboda shi ubayy ya mutu shekara ta 20 daga hijira 19 ko 20 daga hijira daga garin makka zuwa madina shi kuma zaid bin sabit ya mutu shekara ta 45 daga hijira daga garin makka zuwa garin madina shi ne nan yake haɗi wa mahmud bin labid al'ansari lalle obayi bin ka'ab yi shi ma ya dawo daga wannan fatawa da yi idan mutum ya hutar da maniyi ne kaɗai wanka yake zamantarwa wajibi a kan shi ya dawo a kan wannan fatawa ya dawo kan fatawar duk wanda in dai aka samu haɗaka tsakanin gaban namiji da mace to wajibi ne wanka ya zamanto wajibi a yi shi يتي وحدثني عن مالك عن نافع أن أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل daga malik daga nafi daga abdullahi bin umar ya ce ya kasance yana hada iza jawazal khittanul khittana faqad wajaba al-ghusl in dai gaban namiji ya boye a cikin gaban mace to tabbas wanka ya riga ya zamanto wajibi